الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda ya daidai da 23 ga watan shida musulunci watan jimadin al'akir yau hijira na da shekara 1443 daidai da 25 ga watan ɗaya. miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan majalisi namu na iya usuna unguwar fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan majalisi ko cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar ba su manta ba a makon da ya gabata allah cikin hikimarsa ya kawo mu ƙarshen suratul an'am sura mai nan ba ta shida a jerin giyar surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta yau kuma insha Allah za mu tashi sabuwar sura ita ce suratul a'raf suratul a'raf ita ce sura mai nan ba ta bakwai idan ka biyo kirgin alkur'ani daga suratul fatiha zuwa kanta wasan da yawa in an tashi magana alkur'ani sai a ce daga bakar zuwa nasi to ina ka manta fatihar ita fatiha ita ce a sama ita ce mabudin alkur'ani sai da ya ce daga fatiha zuwa nasi amma an kace daga bakar zuwa nasi to ka cire fatiha ka ajiye ta a gefe Allah ta'ala ya samu dace a kafin mu je ga karatun da malam zai yi na wannan sura akwai wani bawon Allah da ya rubuta takarda iya cewa a yi masa ƙarin bayani ko a ja hankalin al'umma game da haɗarin giba cin naman mutum shine giba da larabci wannan duk an yi ta bayani gaskiya malamai sun yi ta bayani iyaka gwargwado tana da haɗari kwarai da gaske kuma ni a fahimta ta shaidan ne ya lullube ganin girman wannan laifin domin an yi an dare ta laifin gaske ana ganin kamar ba wani abu bane kuma agun Allah yana da girma domin giba tana cikin wa'an suna sata daga cikin kaba'ir zunu wanda istighfari ba ya yafi ta sai mutum ya yafi ma wanda ka ci namansa sai ya yafi ma kaga duk laifin da yake da wannan condition ɗin kafin a karɓi tuba a kansa iya da iya da haɗarin gaske duk wanda ka ci namansa to sai ka nemi afuwa sai ya yafi ma sannan Allah ta'ala zai yafi kuma wata rana Abu Hurairah Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi ya ci iya cikin ƴan uwansa sahabbai a zaune sai manzon Allah yake cewa atadari mal ghiba atadar atadaruna mal ghiba kun san abin da yake nufi da giba sahabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da ma'aiki su ne suka sani sai mazan Allah ke ce zikiru akaka bima yakrahu an baton dan uwanka cikin abin da yake kyamata ya ji in dai har ka san labarin ba ka iya yin shi a gabansa to idan ka yi shi a bayan idansa giba ne wannan kuma in dai mutum musulmi ne to ya kamata ya san hadarin wannan lamarin domin haƙƙi ne wanda Allah ta'ala ba ya yi shi kai tsaye sai mai haƙƙin ya yafi saboda ka yana kira gare mu ga shi wanda ya rubutu takarda a yi jan hankali to mu kula kwarai da gaske mu dinga ambaton junanmu da alkhairi kana mu dinga ambaton junanmu da shari kuma masu hikima suna cewa duk wanda kuka yi gibar wani da kai da shi to baka da aminci idan ya je samu wani sai ya gibar ka da shi baka da wannan aminci wanda ya zo ya ma waya ko ya zo kun ko dinga maganar wani rairayi da shi to kai ma ka kwana da sanin in ya je wajen wani an yi maganar ka wannan ka'ida ce ta rayuwa gaskiya ba za a ce da kai din kawai ya takaita da cin naman wanda kai da shi ba in ya je wani to da kai za a kafa a yi cin naman ka da shi saboda ka mu kiyaye giba tana da hadari akwai hadisin da manzon Allah ke cewa al-ghibatu ashadu min zina ita giba hadarin ta gun Allah ya fi na zina domin ita zina haƙƙi ne tsakaninka ga Allah idan ka ce ka tuba Allah zai yafe maka amma ita giba idan ka ce ka tuma sai ka je mai haƙin ya yafi musamman yanzu ga wayoyi nan ana ta giba a wayoyi ka bugawa na waya kuna hira kuna hira sai magana wani ta faru shikenan ai kaza kaza ai yayi kaza ai shine kaza ko maganar da a gaban idonsa ba za a yi ba saboda ka wannan giba ce ainul giba kenan saboda ka mu kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana harsunan mu da imanin mu Allah ramma suratul araf بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين
alif lamim sad ita wannan surata araf tana da ayoyi guda 206 daga kanta har ka je minar jinnati wan nasi ba sura mai yawan ayoyinta kusan ma alqur'ani gaba ɗaya daga suratul baqara sai ita a yawa baqara 280 da wani abu da shida ko da abin da ya kama da haka ita kuma araf 206 ali imran 200 daidai kuma sai ƙasa sai alma'in masu ɗari-ɗari-ɗari da wani abu to tana cikin riwal tana cikin duwal riwal ma'ana surori mafiya tsawo alkur'ani wanda su shida ko bakwai manzan Allah ya lissafa su ya ce wanda ya san waɗannan surori ya iya karatunsu ya san fasara ya san ma'anarsu to ya zama malami daga bakara zuwa tauba ko zuwa yunus haka malaman ƙirdiga suke faɗa an ce mata suratul a'raf an ambace ta da wannan suna li'annahu zukira fiha lafzul a'raf domin akwai lafazin ambaton lafazin a'raf a cikin sura din wazalika fi qawlihi ta'ala wa bainahuma hijabun wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahu akwai ambaton a'raf a cikin ita sura din a'raf kuma abin da ake nufi shine tudu na yashi ko kace jigawa ko irin tudun nan da ya shi ne tauri tudu to shi ne araf wanda annabi salihu alaihi salam wasu kur a ka'adin a ka'adin iz an zara kamovil a haƙaf da a haƙaf da a arab duk kusan ma'ana su ɗaya tudun da ya shi ya tara wannan tudu ɗin to an ambace ta da wannan suna araf da akwai ambatan araf a ciki kuma anan mun sha magana cewa duk ambatan suran da aka yi alƙur'ani suratu kaza to akwai ambatan abin da aka ambaci suran da shi a cikin sura tun daga fatiha har zuwa min aljinnati wan nas suratu kaza to abin da aka ambaci surar akwai ambaton sa a cikin sura din wa qad tafarrada bi zikri sha'ani ahli al-a'raf fil qur'an fil akhirah afwan a'raf to zal arafi ba wacce ma'ana ta ahqaf ba ahqaf shine tudun yashi a'raf kuma shine to zal araf wanda manzon Allah ya ce duk wanda zunubinsa da ladan su kai kankan kan alahira to kai tsaye ba za a kai shi aljanna ba ko kai tsaye ba za a kai shi wuta ba za a kai shi tozan la'araf a ajiye su ana wanda wani lokacin za a buɗo musu aljanna su ga ni'ima da yan aljanna suke samu wani lokacin kuma a juya da su ɓangaren yan wuta suna nan ana musu wannan in an juyar da su bangaren yau da su dinga neman tsarin Allah rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin idan an bangaro bangaren aljanna suna ta kwadayi wa kuma yadma'un to da ƙarshe Allah ta'ala ya ce kai su aljanna domin wa rahmati wasi'at kulli shay to masu zunubi da lada suka yi kunnan doki to a wannan gun za a tsaye da su za su ɗau kwanuka ko lokacin da Allah ya yanka musu to wannan shine al-a'raf kenan an gane ko shi ma dai tudu din ne malaman luga sun ce tudu ne gun suna kan tudu suna hango yan wuta suna hango yan aljanna ita ce kadai ce ambaci wannan magana a cikin surorin alkurani qur'ani mai sura 114 ba inda zaka ji labarin tozan la'arabi sai a wannan sura da Allah ya magana anan kuma akai shiru da magana domin magana ba ta cikin abin da zai ƙara imani afwan ba ta cikin fara'id wajibat tana cikin abubuwa na imanu bil ghaibi kenan allazina yu'minu bil ghaibi malik ya cewa wawar da ma ya dillu ala hadal ism fi ahadin rasul sallallahu alaihi wasallama shi wannan suna na araf ya tabbata tun lokacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama minha fi ma akhrajahu an-nasa'i fi sunanihi a cikin abinda imamu an-nasa'i ya fidda cikin sunan nasa sunanun nasa'i hadisi mai namba ta 99 min hadisi ummina aisha radiyallahu anha hadisin ummina aisha Allah ta'ala ya kare da ita qalat annaha qalat take cewa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salati al-maghribi bi surati al-a'raf farraqaha fi rak'atayn nana aisha Allah ta'ala ya kare da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul a'raf a sallan magriba sallan magriba wannan da muka yi yanzu nan wanda ake karanta aya hudu zuwa biyar to mazan Allah sai dai karanta suratul araf a sallar magariba mazan na Aisha da ce farraqaha rak'atayn farraqaha fi rak'atayn sai raba ta a raka'a guda biyu yayi ɗari da wani abu a wata suran farko yayi casa'in ko tamanin da wani abu a raka'a ce yanzu zamu yi abinda waɗancan ɗin suke nema ba mu shi muke nema ba abin da suke nema illa rahamar Allah da jin ƙai da aljanna mu ita muke fatan mu samu an gane da kyau ko to wannan shine ambatan suran ya zo cikin alqur'ani cikin hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayatuha 60 wa 200 ayoyinta guda 206 kamar yanda aka ambata nazalat ba'da sad malamai masu jera tartibin surorin alqur'ani sun ce ita wannan sura ta sauka bayan sad wal qur'ani zikir nan wajen izo goma sha biyar na ƙasa kenan fahiya ka baƙi suwar almakkiya ita ma kamar sauran surori yan maka ne bi wajehi am tu'alij mawadi al-aqida dunkulallen sakon surar inji malam bakar muhammad gumi Allah ta'ala ya masa rahma shine tana magance matsalolin aqida surar tana magana kan tauhidi da matsaloli da suke kawo a ƙida cikas to sura tana magani wannan matsalolin wa mawdu'uhar ra'isi topic da take karantarwa ita sura din inzaru man yatawallawna ghayra Allah gargadin wanda ya jibinci al'amarin ya jibintar da al'amarin sa gun wani Allah bi halaki duniya wa azabil akhirah duk wanda ya jibintar da rayuwarsa a gun wani Allah ba Allah ba to ana gargadin sa da halakar duniya da kuma ta lahira وأن الحق والباطل دائما في صراع ما ليتي da gaskiya da ƙarya to kullum suna cikin kokowa ne a wannan rayuwar ta duniya masu masu alkhairi suna yi masu shiri masu na yi masu gaskiya suna yi masu ƙarya suna yi haka tsarin yake tafiya as-sira bainal haqqi wal batil a kullum malamai suna cewa idan kana tsaye kan tafarki madaidaici kan gaskiya da imani da aƙida da sunna to duk yadda za a yi da kai karka bar wannan layi don domin waɗanda suke yi akan shari ma ba su daina ba masu ƙulle-ƙullen saɓon Allah da nau'o'i kala-kala da masu fasadi kala-kala ba su daina ba yadda kake samun damuwa a wannan tafarkin su ma suna samun damuwa yanzu wani damuwarsa a ballon ƙafa ko shi ne ke jagorantar 'yan kwallon ko shi masoyinsu ne ko shi mai son wata ƙasa ne to shi damuwarsa nan take shi kuma ya dinga samun ɓacin rai to zai yi ya kai mai samun damuwa cikin addini ko cin abin da ya shafi alƙur'ani da sunna za ka haɗa kanka da shi wani damuwarsa siyasa ta duniya kawai wa za a tsayar kudu za a tsayar ko arewa za a tsayar damuwarsa kenan ya hana kansa bacci ya kan wannan abin ma da bai zo ba to wannan damuwarsa za ta yi daidai da taka da ka damu da addini yanda kake jin damuwa anan shi ma cin haka yake samun damuwa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjuna
كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون Allah ki faɗa manzon Allah da sahabbai cewa in kun kasance kuna jin alam na radadin zafi a wajen yaki to fa innahum ya'lamun su ma suna jin radadin da zafi kama ta alamun kamar yadda kuke ji sai dai bambancin ku da ku da su watar juna min Allah ma la yarjun ku kuna kwadayin wani abagun Allah wanda su ba sa kwadayi yanzu dan Allah wanda yake yin ra'ayin mayatar kwallon kafa ta bala'i don Allah zai ce iya samun lada abu tsakani ga Allah wannan ina faɗa ne domin na sa akwai matasa muna tare da su kuma da su ne a galibiya suke da irin wannan mummunan ra'ayin kwallon kafa ɗin wanda zai je ya dinga damuwa an sa wani an cire wani an fidda su wani dan Allah zai kai ya san iya samun lada shi ma da kansa ya san ba lada yake samuwa amma kai damuwar ka fagon addini masallaci da awa islamiyu ya za a yi kaza a toshe ya za a yi kaza a gyara kai ka san aikin lada kake inda kana da ikilas saboda haka Allah ya ce wa tarjuna minallahi ma la yarjun ko kuna kudayin wani abu agun Allah wanda su ba sa kudayin sa to sai ku dage ku jure duk abin da za ku samu da dama ku yi haƙuri da shi malik ya cewa ita wannan sura tana bayani kan fada tsakanin gaskiya da ƙarya da gaskiya fa bada ati suratul karima li maqasidiha suran sai ta fara da manufar ita sura din bayanu izmatul kitab ta fara da bayanin girman littafi alqur'ani mai girma ta fara ambaton girman littafi wal wa'd bi taysirihi da kuma alkawarin Allah ne yassare alkur'ani ga masu imani alan nabi sallallahu alaihi wasallam ashabe yadda manzon Allah ya yassare alkur'ani da shi ya yassare wa manzon Allah alkur'ani da sabansa litabligi da'wa linnas domin a isar da da'awar zuwa ga mutane wala fatatil anzar ila ni'mati khalqihim min abin wahid kuma surar ta juya wajen tunatar da mutane cewa akwai ni'imar Allah ta'ala ya halicci mu daga uba guda ne shine annabi Adam alaihi salam wa ila takrimillahi ta hadhihi an-naw' al-insan da kuma irin karamcin da Allah ta'ala yayi wa wannan nau'i na dan adam Allah ya karama mu da yawa summa hazzarat min kaidi shaytan sannan surar ta yi bayani game da makircin shaytan wa afadatu sura fi qisas al-anbiya sura ta tabo wani bangare daga cikin kisoshin annabawa wa qad istagarqa hadhihi al-qisas aksaru min nisbiha mala ya ce ita surar magana akan kisoshin annabawa ya ci kusan rabin surar magabada kusan rabin surar tana magana kan kisoshin annabawa wa qad saqat lana aswar ma dara bainal anbiya wa aqwamihim kuma surar tana ba mu labarin labarin annabi da mutanansa annabi kaza yazo cikin mutanansa ga abin da akai ga abin da akai ga karshen al'amari wa sajjalat as-surah jaza'ul mukaththibina bi amrillah kuma suran ta rubuta sakamakon makaryata game da al'amarin Allah al-kharijina ala da'awati rusulihim wanda suke fita daga cikin da'awar annabawan su wa hidayatihim da shirin da annabawa su kai summa khasalati sura ila maw'idatil mushriki sannan sura ta ware wani bangare ta yi bayani akan da'awar mushrik akan wa'azi wa mushrikai kaifa baddalu al-hanifiyya ta yaya za su canji irin tsarin addinin Allah wata ƙalladu a shirk ta yaya za su yi ta ƙalidanci wajen haɗa Allah da wani wa darabat lahum mathalan amman atahu Allahu al-ayat fa waswasa lahu shaytan surar ta bada labarin wani wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi ya bashi ayoyi amma shi dan irin jayi shi shi dan ya masa waswasi fansalaka anil huda sai ya sabile jikinsa daga cikin shari'a wa katimati sura bi ithbati tauhid suran ta cike ta cike karin labaranta da ambaton tauhidi kadai ta Allah wa ilta walta hakma biman abadu ma la yadur wa la yanfa da kuma mamaki irin masu bauta gumaka abinda ba zai cutar ba ba zai amfanar ba min ahjar wa asna daga duwatsu da gumaka ittakaduha shuraka ma Allah sun zirke su abokan tarayya game da Allah tare da Allah subhanahu wataala wa huwa jalla wa ala wahdahu alladhi khalaqahum wa ya'lamu mutaqallabahum wa maswahu bayan Allah ta'ala kuma shine ya halicci kowa kuma shine ya san makomar mu da jijjuyar mu a cikin rayuwar mu ta duniya to wannan kalin labaran sura kenan kamar da malam Abubakar Mamugu ya kawo kuma zaka tara tafsiri da yawa akwai wani malami muna magana muna maganar tafsiri da shi yake cewa ya yi karatu a jami'atul islamiyya yake cewa za ka tara tafsirin alkurani sama da arba'in ko zuwa hamsin ba a samu malamin da allah ya buɗe masu ƙwaƙwalwa wajen samare a tafsirance na sura kamar malabar abubakar muhammadu wani ba kaga dai sura nan tana da aya 206 amma gashi a fejin nan ya gama abin da sura ta kunsa duka duk in muhimman gurabe sai da ya taɓo su a ɗan wannan bayan ya ce hatta malamai na da su bin bas da sauransu suna jinjina malam abakar magun murgumi a wani alamar Allah ya wanki mai kwakwalwa ya bayi basira wajen ambatan mawdu'in ra'isi lissura iya cikin tamizi iya cikin mumayyiz abinda ita wannan tafsirin malam abubakar muhammad gumi ya zama to yayi tamizi ya sha bamban da sauran tafsirai dan irin tafsirin da ake karantawa a yanzu da yawan su babu wannan zikiru mawdu'ur ra'isi li sura babu su amma shi Allah ta'ala ya masa wannan ladubi kuma dan Najeriya ne kuma dan arewacin kasar nan ne kuma musulmi ne kuma bahaushe ne an gane idai ba musani ba barbare ne kuma bulatari ne dai musani amma ba haushi ne wallahu ta'ala alam Allah ta'ala yake cewa alif lam mim sad sura ta fara da wannan al-muqatta'atul huruf ana ce musu huruful mabani kuma ana ce musu al-muqatta'atul huruf wa an su malaman kuma suna ce musu huruful hija amma sunan su a tafsirance guda biyu ne a galibiya malamai jimhur sun fi ɓangarar da al'uruful muƙaɗa wa'ansu kuma suna ce musu al'uruful mabali shi ne alif lamim sod waɗannan harufa allah ya buɗe surori guda 29 da su a cikin alƙurani idan ka fara da suratul baƙara sai ka je suratul nun wal ƙalami ma ya tsoro daga nan suka ƙari irinsu akwai masu uku-uku irin wannan alif lamim sod masu kuɗi irin wannan akwai masu biyu sod afuwan wannan mai ɗaya ce akwai masu uku alif lamim akwai masu hudu alif lamim sod akwai alif lamim ra an gane ko akwai irinsu yasin akwai irinsu kaf akwai kaf haya ainu sad duk irin waɗannan a surori guda 29 Allah ta'ala ya ambaci farkon su da irin waɗannan harufa to me malamai suke ci gaba waɗannan harufa a wa'ansu jumhur suna ce Allahu a'lam bi muradi bi zalik Allah ta'ala shine ya san abin da ya kumshi a cikin ma'anar waɗannan abubuwa kuma shine tafsiran da magabatan suka hau gansu ka tafi amma wa'an suna kakalowa ai alif din kaza yake nufi lam kaza take nufi sad kaza take nufi to wannan gaskiya ba su da istidlali a dasance babu shi sai da istinbadi da kuma qiyas amma abinda malamai suke cewa irin waɗannan surori da Allah ya bude su da wannan harufa a aqabat bi dhikril qur'ani aw al to ana ambatan harufan abinda zai biyo baya shine ambatan alqur'ani ko wahayi an fahimci wannan misali suratul baqara alif lam mim sai aka ce zalikal kitab suratu ali imran alif lam mim sai aka ce Allahu la ilaha illa huwa nazzala alkitaba bil haqq nazzala alayka alkitaba bil haqq sai ita wannan alif lam mim sad kitabun unzila ilayk an fahimci wannan sai irin su suratu suratu hudin alayhi salam alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu sai suratu yusuf alaihi salam alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin sai suratu ar-ra'd alif lam mim ra tilka ayatul kitab idan ka dauka sai ka je har kadishaka suke bayarwa daga an ambace su to yi ambatan alqur'ani a bayan su sai malamai suka ce surori guda biyu ne kawai wanda hakan bata fito zahiri a su ba suratu maryam da suratul da suratul qalam kaf haya ainu sad sai ce zikiru rahmat rabbika abdahu zakariya sun ce anan babu ambaton wahayi ko alqur'ani amma suratu kalam an ce nun wal qalami wa ma yasturun sun ce alqalamin yana da alaka da wahayi a takeice a surori 29 guda ɗaya ce wanda ta zo da irin wannan sigar wanda kuma babu ambaton alqur'ani ko wahayi a kusa da ita ita ce suratu maryam alaihi salam an fahimci nan to suna da alaka kai tsaye da ambaton alkur'ani to sai malami suke da littahajji an yi wannan domin gajiyar da mushrikai larabawan da ba su imani da alkur'ani ba qur'ani dai gashi harshen su ne yaran su ne to gawa an su harufa daga cikin harufan larabci me Allah yake nufi su ba su ne alif lam mim a tambayi balarabe me Allah yake nufi don wala bai sani ba wani ya cin ijazar qur'ani sad harafin su ne tun kafa zuwan alkurani qaf harafin su ne tun kafa zuwan alkurani amma me Allah yake nufi ba su sani ba wani ya cikin ijazul qur'an to malamai sun ce Allah iya wannan domin littahajji domin a gajiyar da su su gane alkur'ani maganar Allah ce a maliki cewa waɗannan harufa sai da aka ambaci harufa guda goma sha hudu daga cikin huruful hijaiya guda 28 daga alif ba'un ta'un sa'un jim kafin ka je ya sai ka kirga guda 28 to waɗannan surori irin su alif lam da sauransu sun ebe harafai guda goma sha hudu sai da aka ambaci harafai ɗaya-ɗaya guda goma sha hudu a irin waɗannan surorin sauran sha hudun su ko su ne ragowar huruful hijaiya guda 28 kuma a galabiyar su surori ne makiya domin a maka ake a tahajji din lokacin mazan Allah iya maka to anan ake kalubalantar mushrikai fa atu bi kitabi misli fa atu bi surati min misli qul fa atu bi wanda yake cewa ku zo da alqur'ani la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira to a maka aka dinga wannan kalubala to dukkan su surori ne yan makan banda guda biyu da bakara da ali imran su ne surori yan madina an fahimci wannan dukkansu guda 26 ko guda 27 duka surori makka ne guda biyu su ne surori yan madina suratul baqara da kuma suratu ali imran Allah ta'ala ke ce kitabun bayan ya ce alif lam mim sad Allah ne kadai ya san abin da ke nufi da wannan harufa sai irin abin da biyo bayan in sun baɗin malamai da kuma alaƙar harufan da alƙur'ani mai girma Allah ya ce kitabun aka ce kitabun bin nakira mubtada an nakira kitabun wani gagara ba da wadin littafi shine alqur'ani mai girma malamai sun ce an zo da wannan nakirar dalilan abubuwa guda uku na farko at-tanwi' ma'ana ƙur'ani Allah iya bawa mushrikai labari da sauran yahudawa da nasara shi ma alƙur'ani nau'i ne daga cikin nau'o'in littafin da suka sauka daga sama shi yasa aka zo da wannan nakira daidai yake ka ce rajulun ja'a ne namiji ne ya zo min kana nufin ba mace ba ce kai tanwi'in namiji ne ba mace ba an fahimci wannan ko ka ce tamratun khairun min albalah dabino da ya bushe ya zama attamar to ya zama alkhairi akan ɗanye wanda bai bushe ba kaga duk nau'in su ɗaya ne amma kana fifita wani nau'in akan wani rajulun ja'a ne tamurun khairun min albala kaga tanwi'i kenan wane jinsin su ɗaya amma ya fi wane ya sa ka sa mai nakira rajulun tamuratun ya sa ka ce kitabun an fahimci wannan abu na biyu suka ce kuma ana zuwa da wannan nakira litta'zim domin girmama sha'anin alqur'ani mai girma ay kitabun min nau'il kutubil munazzala ala al-anbiya shi alqur'ani littafi ne ga cikin jinsin littafin da Allah ya saukar daga sama kamar at-taura kamar linjila kamar sufu ibrahim manufa ta biyu tanwi'in nan afwan nakira nan tana zuwa da ma'ana ta ta'zim girmamawa wa imma uridu bihi ta'zim ka kaulihim khabrun atani an uyayna muwajja'un kada alaihi tasda al akbal wannan wani baitin balarabe ne yake cewa khabrun atani wani labari ne yazo mini an uyayna daga kabilar uyayna muwajja'un labari iya da girgiza zuciya kadat alaihi tasda al akbal wanda labarin ya kusa ma ya kekkece zuciya cikin girji domin girmama labarin iya faɗar abin awaƙi amma iya girmama labarin da ya zo da shi duk labarin da aka siffanta shi da wannan to ana girmama shi to shi ma ƙur'ani an ce masa kitabun litta'zim an fahimci wannan ai huwa kitabun azim tanwiha bi sha'nihi ana so ka kula da girman al'amarin alƙur'ani wa imma litta'jib an zo da na kira ko abin mamakin ƙur'ani ya kai abin mamaki a min sha'ani hadal kitab fi jami'i ma ma haffa bihi min al-balaga irin yadda ƙwar'ani ya ƙunshi balaga wal fasaha da fasahar yare wal ijaz da abubuwan da ƙwar'ani ga garba daune shi wal irshad da shiryarwa amma wa kaunihi nazilan ala rajulin ummi amma duk da hakan ƙwar'anin ya sauka kan wani mutum wanda shi ba shi da malami shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi wanda ba wanda ya taba koya manzon Allah karatu to amma ga wannan fasahar ga wannan balagar ta zo da gare shi duk wanda yake ta'ammuli da alqur'ani zai gane qur'ani to balagarsa da fasahar alqur'ani ta kai ta kawo akwai larabawan da sarrafa harshe da qur'ani yake yi shine jawo su musulunta sun san wannan maganar ba maganar dan adam bace akwai suratul tur da Allah ta'ala yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين الله تعالى كيتي أم كل من غير شيء su wanda suke ganin ba Allah bane abin bauta gare su am khuliqu min ghairi shay'in an halice su ba wata manufa akan su ne ha kawai aka halice su ba wata manufa ta Allah a kansu am humul khaliquna ko su suka halici kawunansu kaga amsar shine babu am khalaqu samawati wal ard ko su suka halici samai da kasai ne balla yuqinuna su dai mutane da ba su da ba su da yaqini game da Allah am lahum kaza'inu samawati wal ard ko suna da taskar arziki ta samai da kasai a hannunsu take am humul musaytiruna ko su ne masu rubuta kaddara akan al'umma ba su ba ne amlahum sullamun Allah ya ce a tambaye suna da tsari ne ine sulam matattakala wanda ya stami'una fi za su tattaka da can sama su jiwo maganar Allah suna da wannan ba su da shi to wani sahabi kafin ya musulunta yake cewa manzon Allah da yaji manzon Allah iya karanta wannan ayoyi yace ka da kalbi an tsira. wallahi zuciyata ta yi kaman za ta fito daga kirjina da tashi domin na san balaga ta kai balaga ana wannan dan adam bai isa ya kera wannan maganar ba wannan yin sanadiyar musuluntarsa to kai qur'ani wani tasiri yamma me yasa ka bari daga shekarar ka 40 35 a 30 25 zuwa yanzu kana jin wa'azi kana jin alqur'ani in an tambaye ka wani tasiri qur'ani ma ana karantawa da larabci ana bayyana mashi da Hausa da irin yaren da kake ji to kamar yadda alkurani ya tasiri ga wancan sahabi kai wani tasiri ya daga cikin abin nan dalilan musuluntar umar ɗan katsab da malamai sai kawo dalili mafi rinjaye cikin dalilan musuluntarsa shine alkuranin da ya jota yar wasu na karanta yar wasu na karanta alkurani ya zo ya ji dalilin jin wannan alkurani ya musulunta ƙur'ani jinsa yana ƙara imani akwai lokacin da aka yi mitin a maka aka cikar wanda ya ƙara zuwa ya ji alƙur'ani a goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun suka ce la wa qala alladhina kafaru kafirai suka ce la tasma'u li hadha alqur'an kar ku ƙara zuwa ku ji wannan alqur'ani kar ku ƙara zuwa ku ji ku toshe kunnen ku wani gaufi idan kun ji ana karanta wata ku ta wasa kuna ta ihu to haka sai ku yi rinjayi ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to da suka faɗa haka suka yi mitin suka tattauna can cikin dare idan mazan Allah iya karanta da ƙwarai sai ɗaya ɗaya bayan ɗaya suna su ɗaɗowa suna jiya koyi idan gari ya waya kai wani waye kawo ka to kai ma me kawo ka ba ai mitin kar kowa ya zo ba to mun shiru ko ai shiru kada ƙara zuwa yi sun to an sun ji mazan Allah iya karanta dole sai sun zo domin sun san ba magana dan adam bace ba ba magana dan adam bace shi yasa shekul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa qur'ani akwai wa'ansu abubuwa guda uku wanda su kadai sun isa su sahabi girman alkur'ani mai girma na farko ya ce daren da ya fi kowane dare alkhairi a gun Allah to a wannan daren Allah ya sauka da alkur'ani shi ne lailatul qadr abu na biyu ya ce zuciya mafi tsarki a duk halittun da Allah ya yi ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ita Allah ya sauka da alkur'ani abu na uku ya ce duk wani fili a bayan ƙasan duniyan nan ba inda ya kai gari maka da madina da jagun Allah domin a gari maka da madina a nan ɗakin Allah yake a nan ake cika rukunin musulunci ne biyar ga wanda yake da hali kuma a nan ne manzan Allah yake cewa akwai dausayin aljanna a shimfiɗe a garin madina kuma ka'aba ɗin manzan Allah ya ce duk wanda ya je sallah raka'a biyu to a masallacin da ba shi ba sai ya yi sallah raka'a dubu ɗari kafin a bashi ladan raka'a dubu ɗaya biyu a cikin a cikin harbin maka a masallacin madina raka'a dubu za ka yi sannan ka kamo wanda ya raka'a biyu a masallacin madina in ba can kake ba a baitul maqdis raka'a ɗari biyar to wannan tabbas manzon Allah ya tabbatar da wannan to kaga duk duniya ba inda za ka je inda Allah ta'ala yake ji da shi a bayan ƙasa kawo maka da madina ko manzon Allah ya ce Allah ta'ala ya ce idan dujal ya zo a ƙarshen duniya ba inda ba zai shiga ba amma gari maka da madina ba zai shiga ba Allah zai sa mala'iku su kewaye garin amma wa'ansu sun fi girma makaula a kan saudiya yanzu wa'ansu kuma iran a dinga kamba masu amma ana kushe saudiya to wannan halaka ce manzon Allah sai da ya ce al-muhajiruna wal ansar la yuhibbuhum illa mu'min wala yabbu guduhum illa munafik manzan Allah ce kaga mutanen maka da madina ba mai son sai mai imani kaga mutanen maka da madina ba mai kin sai munafiki haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to saboda ka garin maka sai Allah ya saukar da alqurani a garin maka da madina shekul islam ya faɗi wannan magana manzan Allah ya fi kowa daraja daren lailatul qadr ya fi kowane dare albarka a dararen shekara gaba daya sannan kuma garin maka da madina ya fi ko ina albarka a bayan kasa kuma qur'ani a waɗannan gurabe mafiya daraja Allah ta ya zubar da shi inna anzalnahu fi lailatul qadr yasa surorin alqur'ani guda 114 makkiya madaniya makkiya madaniya surorin madina guda 27 sauran kuma duk na makare amma ba na najeriya tun wahaya babu duk sai dai makiyatun wahaya ko madinatun wahaya an fahimci wannan kaga wannan farla ce da girma na alkur'ani daga cikin al'ijaz na alkur'ani mai girma ku duba irin suratul kahfi yadda ta zo da salon karatun ta har ƙarshe alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman li yunzira ba'san shadidan wa yubashshira lil mu'minina alladhina ya'maluna sa'ana lahum ajran hasana ma kisina fihi abada duk da haka ta kare idan ka tako qaf wal qur'anil majid بل أجب أن جاءهم منذر منهم فقال للكافر إن, إن هذا إلا, سي إلا سهر كذاب يو فقال للكافر هذا شيء هذا شيء عجيب هذا شيء عجيب تبدأ كتكاري إذا كان الرحمن علم القرآن كلك الإنسان علمه, علمه البيان إذا كان إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافرة رافعة دوها كتكاري والضحى والليل إذا سجى ma wadda aka rabu ko makala ba magana a duniya da za ta irin wannan tsarin babu ita ba ma magana dan adam ba duk littattafan da Allah ya saukar ba ne irin wannan tsarin kamar alkurani yasa littafi ne wanda babu shi baya shi babu kamar sa kuma ladansa na karanta shi ya tabbata daga bakin manzon Allah man qara harfa min kitabillahi falahu hasana albarkarsa ta tabbata a cikin sa ma'abotansa Allah ya ce ko da suna wasu kusakurai Allah ya yafe musu sun ma'auratun alkitabar ladi na tsafai na mini badina
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله تعالى yake cewa summa awrasna kitaba alladhina istafaina min ibadina sanan muka gadar da wannan littafi namu kan bayin wanda muka zabe su Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsi daga cikin waɗanda muka gadarwa da littafin mu akwai wanda yake zaluntar kansa azzalimin kansa ne haka Allah ya faɗa zalimu li nafsi wa minhum muqtasidun daga cikin wata magadarwa da littafin munjala akwai muqtasid me me me takaituwa kan wasu abubuwa iya da damar ya yi da yawa amma sai kadan yaki wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikin su akwai mai rigaye rigayen alkhairi da izinin Allah sai Allah ce zalika wal fadlul kabir wannan farala ce mai girma ga qur'ani kuma ga ayyukan alkhairi da yawa sai ce jannatu adnin yadkhulunaha jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir jannatu adnin yadkhulunaha sai Allah ce da zalimun li nafsi da muqtasidun da sabiqun bil khairat sai ce jannatu adnin yadkhulunaha ta ya muka fahimci su ukun Allah yake nufi domin shigo da wawul jam wawul jama'a da mutum ɗaya ne jannatu adnin yadkhuluna in su bi ne jannatu adnin yadkhulaniha amma jam'i kuma a larabci daga mutum uku ya dashi jannatu adnin yadkhulunaha su ukun duka Allah zai ba su aljanna wannan daraja ce mai girma wanda ba wanda suka samu wannan sai masu alqur'ani mai girma an fahimci wannan kuma alqur'ani mai girma hatta mahaifi ko wanda ya rike mutun ya haddace alqur'ani to shi ma akwai tukuicin da Allah zai masa gobe alkiyama ko dan da ka haifa ko dan da ka rike a ce dalilin kai haddace alqur'ani Allah ba zai barka haka ba duk yaban da za a ma a duniya da jinjina wadda za a yi ma da addu'o'in da za a yi ma to duk wani akwai wani ɓoyayyen tukwici da Allah zai baka lahira shine manzon Allah ya ce za a musu rumfa ka duba fa Allah ta manzon Allah ya cewa a sabatun yadhilluhum la fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu a ranar alkiyama ba wata inuwa in ba inuwan alarshi ba amma mahaifa da marikan mahadata alqur'ani Allah zai sa musu rumfa a filin alƙiyama a ɗauko kayan adon gidan aljanna a sanya musu a kansu a zaunar da su a inuwa a cikin rumfa wa'ansu kuma suna ce suna ta shan rana suna shan gumi wannan alfarmar alƙur'ani shi kuma alƙur'ani mai girma shine karatun da za ka rera shi a gaban Allah a ƙara ma daraja karatu kala biyu za a yi a lahira dama duk wannan karatun da muke a lahira kala biyu za a yi an fahimci wannan na farko karatun littafin aiki kowa zai karanta littafinsa ya kara ake tabar kafa bi da bisu ga lewa alaika ba. wannan kowa zai karanta karatu na biyu kuma abotin alkurani ya kira a warka waratti manzan Allah ya ce Allah da ce karanta rera kamar yadda kake rerawa a duniya duk inda ka tsaya to Allah ta lai upgrade naka ana kara ma daraja amma duk wani karatu da zaka yi a duniya to sai dai ya masila ka samu jin kan Allah ko rahamar Allah amma shi ainihin karatun a duniya za ka yi shi a duniya za ka bar shi sai dai aiki da karatun ko dalilin karatun ka taimaki wa'ansu to shi ne ladan da za ka samu gun Allah amma ƙur'ani sai ka karanta shi a gaban Allah kamar yadda kake karanta shi a duniya don Allah yanzu wannan ba farala ba ce a wannan kadai aka tsaya bai samu dawo kame da malam abubakar mahmud gumi ke faɗa ba raddul azhan ila ma'anil qur'an ta amma yanzu ya muka dauki alƙur'an a cikin wani ya tara certificate cibin sa ya cika ya je seminar kaza ya je workshop kaza ya yi wane ne kaza ya yi wane ne kaza duk ya cika cibin sa da takardu amma daga amma zuwa alamtar kai wazai karanta ko musulmi ne ga maganganun malaman mu na kun ana sawa a media irin su malam albani Allah ya ji kansa da rahama irin su malam abdallah gadan kai da su malam gurumtun bauchi suna cewa wallahi duk wanda ya je gaban Allah musulmi bai iya karatun alkur'ani ba ya ce wallahi duka zai ci sai Allah ya sa malaiku su ma dukan tsiya wallahi haka suka faɗa a matsayin ka na musulmi ka je gaban Allah baka iya karatun alkur'ani ba akwai matsala shi yasa Allah ce kitabun aka yi da nakira a girmama al'amari a bambanta shi da sauran dukkan littafai in ba shi ba sannan kuma a yi mamakin irin abin da ke cikinsa na balaga da fasaha da ijazi da daɗi da zaƙi duk akwai a cikin alkur'ani yasa umar ɗan kaɗar ke cewa wallahi shi yanda ya fahimci alkur'ani da raƙuminsa